الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadithi na arba'in daidai hadithin abdullahi ɗan umar allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda a yau insha allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadithi na arba'in da ɗaya zuwa ƙarshen littafin insha allahu subhanahu wa ta'ala قال المصنف رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثي na 41 a wannan littafi namu mai albarka an amso shi daga baban Muhammad wannan ita ce alkunyarsa Abdullahi ibn Amr ibn al-As Abu Muhammad shine Abdullahi dan Amr dan As daya daga cikin al-abadil al-arba'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Amr ibn al-As. Wato Abdullahi ibn Amr ibn al-As ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma shine wanda Abu Huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi yace cikin sahabbai baya tunanin akwai wanda ya fi shewa hadisai na ma'aiki sai wannan Abdullahi ibn Amr ibn al-As. ce fa'innahu kana ya kutubu wala aktubu abdullahi ɗan amur shi suna ta ma'aiki rubuce ta yake in yi je saboda shi bai yadda ba ba shi da garantin yadda abu hurera yake da garanti abu hurera shi annabi ya addu'a ya ce mai wannan mayafi na shi doka ya haɗa shi da ƙirjinsa ce to tun daga shi ya ce bin taɓa manta maganar ma'aiki in dai an yi magana a gabana to ni kuma ba zan manta ta ba to amma shi abdullahi ibn amr ibn al-as shi kuma da takarrar shi da bikinsa da kayan aiki wanda yana daga cikin babban abin da yake kawa mutum ya fahimci abubuwa da yawa cikin lokaci kankane ya zamanto baya rabuwa da alƙalami duk lokacin da ya ji wata fa'ida akan hanya ne kana cikin karatu ne kaga wata fa'ida mai mahimmanci a cikin wani littafi kai tuntube da iza ka rubuce ta kana cikin sauraron wani malami ne ka ji ya bada wani lakani wata fa'ida ta yadda za ka yi muraja'an karatu kai tsaye ka ɗoga ka rubuce ta kana cikin tafiya ne ka ji a salula wani ya kunna wani karatu wani ya ce to rukunai na kaza guda biyar ne ka tsaya ka saurara to sai ka rubuce shi lokacin da ka samu dama sai ka yi muraja'ansa to abdullahi da amur ya ce na kasance kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu ya ce na kasance ina rubucewa dukkan abin da na ji daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama komai in dai ma'aiki ya ce yi to zan rubuce shi in hani ne zan rubuce shi ana nan ana nan fanahat ne ƙuraishun ƙuraishawa suka kira ni suka ja mun kunne suka ce abin nan da kake ba zai barke ba ba zai haifar ba da ɗa mai ido suka ce don me kake suka ce inda ma muhammadun basharun ya takallamu firrida wal gadab ya ce mamu da ayi bul'adama ne wani lokacin ran shaɓaci zai yi hira wani lokacin kuma yana cikin jin daɗi kasan iya zaman to hira an baka wani labari mai daɗi kana cikin bishasha da fara in ka zo za ka yi hira za ka ji hira ta fi fitowa yadda ya dace lokacin da ranka a ɓace in ka zo kana magana za ka ga lokacin bakinka ba haƙori ma dace haɗiya yake da ɗan shi harshen ka ga kana so ka faɗi kaza amma kuma ya hana ka saboda ranka a ɓace yake ka ce to don me za ka raka faɗar abin da yake fitowa daga bakin shi ka zama to kana taka tsantsa shi kenan ma yake ga abdullahi in aka zo yana karatu amma kuma abdullahi kawai shuru yake yana kallon ma'aiki ce ya aka yi haka sai ya rasulullahi gashi ai wa'insu suka kira ni share ɗaya suka ja mun kunne abinda nake bai dace ba kaza kaza kaza manzala ce mishi ukutub sai nuni zuwa ga bakin shi ce fa wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqu ce duk abin da ka ji na faɗa ka faɗi ka rubuce shi raina a ɓace na faɗa ina cikin fara'a ina cikin karshe shi ka rubuce shi don ba abin da yake fitowa daga bakin nan sai gaskiya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wannan asar din yana cikin sunan na abi dawud to abdullahi dan amr shi abu huraira a tunanin shi inda har akwai wani cikin sahabbai wanda zai fi shi yawan hadisai wannan abdullahi dan amur din shine zai fi shi to amma malamai suka ce abu huraira shi ma abdullahi bin amur wurjin musa da ya mishi bai fi shi hadisi ba abu huraira ya rufe kofa ya rufe kofa amma kuma duka zaman shi da ma'aiki bai huce shekara hudu da wani abu ba amma ya samu wannan ilimi mai albarka saboda shi abu huraira ba wai tara dukiya ba ne a gaban shi ya ce kuntu alzamu rasulallah sallallahu alaihi wasallama bi shi ba'i baɗani wa a haɗuru hina ya ribun wa a hafazu ko wa a yi hina ya saun ce na kasance ina lazumtar ma'aiki kawai inda na ji ciki na a ƙoshi ciki na a cike ban ajiye komai a gida ba to hankali na a kwance tare nake da ma'aiki shi yasa za a ga akwai lokutan da dama abu huraira yana tambayar abubakar ko umar wata tambaya wanda shi ya fi abubakar sanin wannan amsa din ya fi umar saninta amma saboda ana cikin tafiya ne dama abubakar ya fito daga masallaci zai tafi gidan shi abu da sai gama abubakar ina da tambaya suna tafiya suna hira ya je dab da gidan nashi sai ya ce to alhamdulillah tun da dai ka kosar da ni da wannan amsa din nagode nagode zan kuma ce a haba mun zo nan kuma mu je mu a ci abinci mai ce to babu matsala tunda ka takura a shiga a ci bari a je a ci to shi ko babban manufashi shine abincin da ma yake kai shi amma dai saboda mutum ne wanda yake mai kariya mutunci shi ba zai ce ba abu hurera da Allah akwai abinci a gidanka mu je mu ci to amma sai mai wata dubara to wata rana sai ya zama to sun kulle mishi ita yace ina zaune yunwa ta rarako ni yace Abubakar da zai tambaye shi wata aya ina tambaye shi sai ya tsaya ya bani amsa sai ya huce sai ga umar ya zo shi na dan tare shi hanya ina da tambaya ya ce to me ya tambayar ka aya kaza da kaza nake so a ƙara samu mu ci gaba ce a ai gashi yanda take ga yanda take ce to nayi shiru ba ga an kulle mun ita yace ina zaune kawai sai Allah ya kawo mu aiki can da ya ganni ya ganni na yi wani fakata ya zan to akwai ilkasa yace abu hurairah nace na labbaika ya rasul yace ilhaq biyo ni mu tafi yace ma'aiki yana ganin ya san yana cikin yunwa suka tafi gida ana zuwa gida abu hurera ya ce ma'aike ne mai izini ya shiga yana shiga sai ce bismillah ce muna shiga kawai sai muka yi kicibis da madara an kawo ma'aiki kyautarta matsala ce wannan kuma zai aka ce a dahu laka fulanu au fulanatu wani ko wance shi ya baka ita shi ya kawo ya ce a baka kyauta matsala ya ce abu hurera ya ce ilhaq udu ahlus sufa udu ahlas sufa ce ilhaq bi ahlas sufa fa atbi tafi wajen ahlas sufa ka kira wasu abu da ran shi ya baci yace wa ma hadha laban fi ahlas sufa wato ahlas sufa baki ne na musulunci kuma adiyaful islami la ya'una ala ahlin wala malin wala ala ahad dala ce je ka kira ahlas sufa abu da shi kuma ya ga madarla a cikin kofi ne take shi ma aka bashi an da yake cikin yunwa sai ya bige ta kuma an ce ahalin sufa ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba na ce arasula aini na fi dacewa a zuciya shi zai ce na ce arasula aini na fi dacewa da abana isha tun da dai ni ido na nuna mu su wancan tun da musani ba a yi haƙuri allah ka wani abu su ce to amma dai walam yakun min ta'ati la wa ta'ati rasuli buddun ba ba kawo dole a yi biyayya ga maganar allah da manzon shi ce na jan shi kai ku taso ce kawai da na waiwaya na shi da ya jama kiran da ya musu irin kira ne na kawai dai kala ce dai ba a kira wasu ba jigai ku taso ku duka ya zo shi yana shigowa ce kuma ya san dama hallo inda za ta tafi shi za a ce ya ba su abin su sha ya ce na zo ni ya maza Allah ce abu wurin na ce labbai ka ya rasulallah ya ce a ɗim ya mace kofi ya dauka musu ya fara daga na dama ce kowa karkace mishi ya bari gaba da har sai ya koshe da buga maka abu ya ce na damka na wari ya sha mukwat mukwat ina ruka mishi ido sai da ya gaji ya miƙo mazala ce ta ba da kusan shi sai na ga ga madara wata ta tafi sai sai in bada ina kallon mutum ina ruka mushi ido in zara mushi na mujiya kowa ya sha ya sha ya ƙoshi har ta zo hannuna sai manzo Allah ce ya ba hurira nace labbaik ya rasulullah ce baji to ana wa anta yace sadaqta da ni da kai muka sanar ce gai gaskiya ya rasulullah ce to sha Abu Hurairah ce yace na zauna na sha nace ya rasulullah yace a kara ishrab sha dai yace na kara budewa cikin na na sha yace kara dai yace hin nace wallazi na sai biyadi ma ajidu lahu maslakan ce wallahi babu gurin shiga kuma ya isa ya rasulullah ce to mana sauran sai ya shanye yana daga cikin mu'jiza ta ma'aiki kofi ɗaya ne amma kuma wanda suka sha madaran nan suka gama cikinsu suna da yawa akwai abinci wanda jabir ɗan abdullahi ya shirya wannan yana daga cikin mu'jiza ta na ma'aiki to ana abdullahi ɗan amur ɗan as ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum ba wani daga cikinku wanda zai yi imani imani cikakke imanin shi ya zamanto imani ne ingatacce imani ne wanda ba shi da tawaya hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi har sai abin da yake so abin da zuciyar shi take raya mishi ya zamanto mai bin dukkan abin da nazo da shi ne har sai ya zamanto sunnata shari'ata ita ce wato doka a bar aiki a wajen shi duk abin da zuciyar shi za ta saka mai inda ya ci karo da umarni na ko ya ci karo da hani na to ba zai yi wa wannan zuciyar tashi biyayya ba kan saba mini wajen aikata abin da na hana ko kuma aikata abin da ban ce a aikata ba ko kuma kin aikata abin da na ce a aikata yana hakkama doka akan abin da yake so a zuciyar shi ba wani wanda zai imani daga cikinku ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce har sai hawahu wato abin da yake so har sai ya kasance ta ba'al limaji itu bihi mai bi ne ga abin da na zo da shi na shari'a ta musulunci wannan hadithun hadithun sahihun hadithi ne ingatacce haka al'imamun nawu ya faɗa to amma ibnu rajab alhambali cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam ya ce wannan magana akwai kura a kanta hadisin saboda ya zo daga hanyar nu'aym ibn hamad wanda nu'aym ibn hamad malaman hadisi suna ganin cewa baya daga cikin malaman da ake amsar hadisinsu shi kuma al'imamun nau ya ce hadisin sahihun da haka yana daga cikin hadisai wanda malamai suka ga rashin ingancinsu wanda imamun nau ya kawo su cikin littafin nan mun gane da kyau saboda hadisan dama da wanda ba su tabbata ba cikin wannan littafi din ba su wuce kirge ba ina ga mun karanta guda nawa muka yi ina ga akwai hadisin Abu Salaba al-Khushani inna la farada fara'idha wannan shi ma yana ga akwai wanda malaman da ba su inganta shi ba akwai kuma wannan sai kuma can tun wajen daga sha daya zuwa na ashirin akwai wani shi ma'ana na manta hadisin da yana cikin tirmidhi ne ina ga mun gane da kyau rawainahu fi kitabil hujja imamun nawu ya ce mun rawaito wannan hadisi na abdullahi dan amur ibn al'as a cikin littafin alhujja wato wannan kitabul hujja abin da yake nufi ba wai yana nufin littafin da ake kafa hujja da shi ba sunan littafi ne alhujja ala tarikil muhajja wallafar ashekul imam abul fathi nasr ibn ibrahim al-maqdisi ash-shafi'i rahmatullahi alayhi babban malami ne daga cikin malaman shafi'iyya to shi ne yana da littafin alhujja ala tarikil mahajja to shi ne mai wannan littafin to imamun nawu ya ce mun rawaito wannan hadisi daga wancan littafin na almahajja wanda littafi ne wanda yake sananne mai littafin ɗan mazhabar al'imamu shafi'i ne bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake ingatacce to kamar da muka faɗa dama dai bai inganta ba wannan hadisi da aka ce isnadi sahihi shine ya zamanto silsila ta mazajen wannan hadisi tun daga lamba ta ɗaya har zuwa ta biyar kowanne ya samu kambe na yabo da jinjinawa daga wajen malaman hadisi imma sikatun sikatun imma sikatun sabtun imma sikatun sikatun imma sikatun ɗawiyun imma sikatun imma ya zamanto an ba shi wani taki dama da ke maratib na aljarh wa ta'dil kusan goma sha biyu ne kamar yadda ibnu hajar al-asqalani ya kawo su cikin taqribu tahzib akwai mafi girma shine thiqatun thiqatun ko thiqatun sabtun ko thiqatun faqihun ko thiqatun imamun da sauransu wanda za ga cewa an kawo da kalmomi guda biyu wanda kowace a karan kanta ta yabo ce to amma a cikin bangaren malaman hadisi in kaji an ce shaykhun kadai aka ce fulanun shekul karkai tunani ya bai shi a kai shekul a bangaren hadisi yin dai shi kadai ne aka kawo shekul aka kawo shekul ba yabo aka yi ba an kusa kushe shi da ma'ana zuwa ce maka kalka amshi hadisin shi mun gane da kyau matakai ne mataki kusan guda shida na farko wanda ake amsar hadisin su ne wanda hadisin su na na shida na karshe shine wanda irin layyunul hadith saduqun yahim sayyul hifzi da sauransu to amma matakan dukansu suna nan kuma akwai mataki guda shida na ƙasa su kuma wanda maratib ne na jarh irin kazzab yada'ul hadith munkarul hadith gashi nan guda shida shi ma to isnadi sahihi shine zamanto kowane namiji cikin waɗannan mazajen hadisi ya zamanto ya samu lambar yabo mai kyau daga wajen malaman hadisi sai kuma ya zama sharaɗi na biyu ya zama to an samu mannewa da juna an samu ittisalu sanad isnadi din yanda ya zama to ga kyawu yanzu misali a ce imamul bukhari ya ce al-imamu malik haddathani malikun annafi na ali ibn umar kaga wannan isnadi ne wanda yake mai kyau to amma saboda imamul bukhari bai zamani da imamu malik ba bayan imamu malik ya rasu ma sai da shekaru duka aka haifi imamul bukhari kusan shekara ashirin wajen shekara goma sha biyar sannan aka yi da ɗari da tamanin ba ɗaya imamul bukhari imam malik ya rasu shi ko imamul bukhari an yafe shi ɗari da tasa'in da hudu kaga shekara sha biyar tsakanin su ko to imamu malik fiƙa ne nafi fiƙa ne to bala ta salana abdullahi bin umar to wannan imam imamul bukhari ce haddathani malikun an nafi na ali bin umar isnadi ne fi ghayatul jawda amma kuma sai dai kuma Imam al-Bukhari bai jo ba daga Imam Malik dole daliban Imam Malik sune malaman Imam al-Bukhari saboda in aka ce maka in dai isnadi ya zo shi ta wannan hanyar haddathani malikun an nafi'in an ibn umar malama hadisi suka ce kamar a ce maka ka dage labule ne kaga annabi yana magana in dai isnadi ya zo ta wannan hanyar to kalka yi shakka akan shi kaman kawai tsakaninka da annabi kawai hijabi ne kawai kana bude ya labule za a ga annabi yana magana mun gane da kyau saboda karfin hadisin nan shi yasa al-Imam al-Bukhari isnadin da yafi kowane isnadi ingancin shi inganci a wajen shine wannan isnadi din Malikun an-Nafi'in Ali ibn Umar yace mun gane da kyau yace asahul asanidi kulliha Malikun an-Nafi'in Ali ibn Umar ومالك النافع عن سيدي وزيد مال الشافعي فأحمدي وابن شهاب أنا علي أنا أبي akwai imamu ash-shafi'i al-imamu suyudi ya kawo wato hanyoyi na turuq na isnadi wanda suka fi inganci to wannan ita ce fatawar al-imamu al-bukhari kai to zaman to dole an samu ittisalu sanad bayan an samu ittisalu sanad dama akwai thiqatun thiqa wannan kenan wajen tamamu dabt kenan ya zama to an samu ta mudabdi kowanne cikinsu to ya zama to kuma an samu al'adala hadda kadai ba ta kubutar da mutum sai ya zama to gashi mutum yana da hadda amma kuma lalatacce ne makareci ne ana iya samu ko ana iya samun mutum gashi da hadda da kaifin kwakwallo amma kuma ina akwai zancen banza sai ya zo shi ya shirya malam wallahi malam abin da ya sa ban zo makaranta ba jiya mamar mu ba ta da lahiya kaza kaza ita kuma mama ta su ma gurin biki ta tafi ya je shi kwallo ne ya ce ma masu ba ta da lafiya shi ya mata shara ya mata kaza mata kaza mata kaza amma shi ko in ya zauna akwai kai to dole sai ya zama to an samu al'adala an samu abdab sai kuma adamu shuzuz da adamul illa wannan shine sharuɗa na hadisi sahih guda biyar kenan ittisalu sanad tamamu dabt al'adala adamu shuzuz adamul illa to inda aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar ɗin to shi kenan hadisi ya tashi daga sunan sahihi in ma ka ba shi hassan ko kuma ya koma da'ifi don ya zama to wajen taba ingancin shi ya samu matsala ne daga wajen tamu dabdi aka samu wani yana da kai khafifu dabdi khifatu dabdi to yanzu ya tashi daga hadisi sahihi ya koma hasan mun gane da kyau idan ya zamanto ba daga nan bane an samu matsala ne daga al'adala akwai wani fasiki a ciki akwai wani wanda yake dan shi'a ne to shi'a ta lokacin wancan da ta yanzu ba ɗaya bace shi'a ta zamanin su al-Imam al-Bukhari za ga an ce fulanun shi'iyyun kuma malami ne na Imam al-Bukhari an gane da kyau ko ka ji an ce rumiya bil irja'i dan murji'a ne murji'a ne ba irin wannan yanzu bane dan shi'a na wancan lokacin in aka ce wane shi'i ne babban abin da yake bambancin shi da sauran mutane shine shi yana ganin Ali ibn Abi Talib ya fi Usman dan Affan mun gane da kyau amma baya shakka akan cewa abubakar shine gaba da aliyu baya shakka akan cewa umar shine gaba da aliyu inda shi yake da ta baba shine tsakankanin usman da aliyu wane yafi mun gane da kyau kaga jumhuru suna ganin cewa usmanu shine gaba da aliyu ibn abi talib wanda kuma wannan shehul islam cikin fatawa ya tattauna akan masala din nan da kyau wajen takaddimin usman akan ali saboda kafin a gabatar da Usman ya zamanto shine khalifa Abdurrahman ibn Auf kusan kwana uku yana tattauna da sahabbai ya tattauna da Az-Zubair ibn al-Awwam ya tattauna da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tattauna da sauran al-ashratul mubashshirun aga dama mutun shida ne shi Umar yace inda ya rasu waɗannan mutun shida khilafa din kada ta huce su mun ga da kyau ya ambaci shi Aliyu, ya ambaci Usman, ya ambaci Abdurrahman, ya ambaci Talha, ya ambaci Sa'ad ibn Abi Waqas, ya ambaci Abdurrahman ibn Auf. Mun gane da kyau. Abdurrahman doki Usman Aliyu su bigo to Abdurrahman ibn Auf da Talha ibn Zubair. Uku ko akwai Abdullah ibn Zubair. Az-Zubair ibn al-Awwam da kuma Sa'ad ibn Abi Waqas. Su ne guda shida. Waɗannan guda shida eh bana ji a shi ya ce ya shahadu kuma abdullahi bin umar amma ya ce shi wannan bai majalata ka, ka hayati ta'aziyya saboda a nemi shawarar shi amma ya ce baya daga ciki ya ce kara sa ɗan shi ciki eh bai sa ɗan shi ba cikin wanda za a bai wadda mai ya ce dai shi a ya ce kawai a saka shi dai cikin mumba na shawara amma dai kara a saka shi cikin wanda za a ba su su jagoranci eh kwarai kamar yadda hadisin da miswar yana cikin yana cikin sahihu sahihul bukhari ya tabbatar da haka babu shi bai saka dan shi cikin wanda za a bai mutum shiddan nan ba yace waɗannan guda shiddan kuma abdullahi dan umar din dama shi ya zo sun yi sun yi hira da mahaifin shi kusan rasul mahaifin da shi ya zo na na hafsa diyar diyar tashi yayar ta abdullahi dan umar ta zo ta ce to ga baban ka ya ce wa shi ba wani wanda zai saka a matsayin shine halifa ba zai dora kowa ba ce ai ba zai yi ba dole yanzu mu je mu ya rubuta takarra ga wanda za a damkawa ce da nazo nace mishi ya abaci inni samitu an-nasa yaquluna maqalatan fa'alaitu an aqula laka za'amu annaka ghayru mustakhlifin innahu law kana laka ra'i ghanamin aw iblin thumma ja'aka wa tarakaha ra'aita an qad dayya fa ri'ayatu an-nasi ashad ce mahaifina hadisi yana cikin muslim yace da a ce na ji mutane suna faɗa wata magana wanda kuma kai ne ka faɗe ta na ce to na rantse sai mun hirar da kai in ji haka ne ko ba haka bane suna cewa ka ce ba za ka sanya halifa ba ba ka da ba za ka tsaye da kowa ba a cikin tafiyar nan to yanzu ba da a ce kana da kwai makiyayi ne na dabobi raƙumma ko kuma tumakai da awakai yanzu shi kenan kawai a daji kawai bar maka su ya dawo ya zo cikin gari ka ce mishi ina dabobin ya ce suna cikin daji a hannun wa kabarwa ya ce a babu kusa a ba su hannun kuwa ba ka ce mishi ba ya tozartar maka da da dabobi ce to fari ayatun nasi a shan kiwon talakawa ya fi tsanani sama da kiwon dabobi sai za a kuma a ce a kyale haka nan kawai ba wani wanda za ka saka a matsayin ya kula shine wakilin abdullahi ce da na gaya mishi haka ya ce fawda ra'asahu sa'atan sai za kan shi ƙasa fawafaka hukuli cewa lallai magana nan hu akwai kamshin gaskiya amma da aka jima farfara sau wa ƙala inna Allah ya hafazu dinahu ya ce a abdullahi akwai bambanci ya ce Allah zai kiyaye addinin shi addinin da Allah ne kuma shi zai kawo wanda ya fi ba to yanzu da ya faɗi guda shidda nan ana gama binne ya umar ɗan khattab da aka dawo abdurrahman ɗan auf ya ce to a zauna a gani Balaha ya ce shi ya saka lamarin shi zuwa ga usman ɗan affan azubair ibn al-awam ya ce shi kuma ya dangwala wa ali ibn abi talib yanzu mutum hudu kenan go yanzu sa'ad ibn abi waqas ya ce shi kuma ya bayo abdurrahman ɗan auf yanzu uku sun yi sadaka yanzu ukun nan abdurrahman ibn auf ali ibn abi talib usman ibn affan kuma kowane ɗaiɗai ne ya zaɓe shi eh kunnan doki yawwa an yi kunnan doki ba tun sai aka zo aka shiga aka fita abdurrahman auf ya ce ni dai ba zan yi shugabanci ba ce ni ba zan ja da ku ba ku ku ne masu abin ya ce kuma in za ku meko abin a hannuna ni in shawarci jama'a Allah ta'ala ya daɓa mana wanda ya fi daraja cikinku ce ni na yadda shi kenan suka ce sun yadda a zaɓa musu wanda ya fi shi kenan ya zo shi ya tattauna da mutane kusan radda aka ce washe gari za a yi mu baya abdurrahman ɗan bai babarci ran nan bai babarci shi za a jagoranci ba wai daɗi ba ne ba wala bai babarci ran nan ya zo shi ya kwankwasa wa miswar ibn mahrama gida cikin dare ya fito ya ce je ka kira mu asubir ibn lawa ya ce je ka kira mu sa'ad ibn abi waqas cikin dare ya zo ya tattauna da su bayan sun shirye ce a je a kira mu ali ibn abi talib shi miswar shi ba a ranar dai da shi aka yi ta sha ya ce ya zo suka tattauna da Ali ibn Abi Talib can wajen jijjihi ya ce kuma a ji a kira mushi Usman ya ce da ya zo suna tattauna da Usman sai da mai kiran sallar asuba ya yi kiran sallar asuba ya tafi sannan Abdurrahman da Auf ya tafi ya tafi masallaci shi Usman ya tafi gida Abdurrahman ya tafi masallaci ana gama sallar asuba ya wasu mun bari ya ce to kowa a kirawo shi duk wanda suke Madina aka kirawo shi ya yi huduma daga ƙarshe ya yi wa Usman ibn Affan mubaya'a sannan kuma Ali ibn Abi Talib zai mubaya sannan sauran musulmai suka mubaya muhajiruna ansar sai kuma umraul ajnad Abu Ubaida ibn al-Jarrah da sauransu hadisi yana cikin sahih Bukhari hadisin dama akwai na al-Misr ibn Makhrama wanda shine mai mai tsawo wanda da kuma na Amr ibn Maimun wanda na Rasul Umar dan Khattab kenan na na Amr ibn Maimun ya kai kusan safa biyu ma to duka ciki yayi bayani akan kashe shi da aka yi da sauransu to wannan shekul islam ya ce ba zai yi ba ka ce duk wannan juhudin da sahabbai suka yi ka ce kuma din sun yi shi a banza din kokarin nan da suka yi ka ce kuma ya tashi a tutar ba ka ce aliyu ya fi usman ba zai yi ba ce tun da ka ga har abin ya kai ya kawo kuma ahalu sha'ani su ne suka tattauna a kan lamarin nan ba zai yi ba ka faɗi haka nan wannan shi ne wannan fahimtar shekul islam akan cewa gabatar da Usman akan Aliyu wannan shine fi dacewa gabatar da Aliyu akan Usman rena kokarin muhajiruna da ansaru ne mun gane da kyau to wannan shine iya dan shi'a a wancan lokaci to amma yanzu dan shi'a a wannan lokacin ha abin shi da yawa ne ha akwai abubuwan da in za su faɗa maka shi mai fidda mutum ne daga musulunci mun gane da kyau Aliyu ibn Abi Talib ya fi Abubakar ya fi Umar wannan ba shakka suna da wannan aqidar aliguna biyu ɗalib ya fi ma'aiki daga cikinsu akwai wanda yake ganin cewa ma aliguna biyu ɗalib hata mala'ika jibril shi kan shi kuskure ne shi ta aka yi kawo aliguna biyu ɗalib annabta amma ya kawo ma'aiki saboda gaba da aliguna biyu ɗalib eh ah ai shekul islam ya ce inda kana neman cikakkun makaryata kakaf cikin masu aƙidar banza ba wanda za ka samu masu ƙarya kamar irin shi'a ‘yan shi'a sun fi ‘yan kowata ƙungiya ƙarya su ‘yan shi'a za ga cewa suna da kwai isnadi ma an himarin an himari bin himarin wanda za ka eh kuma hallo bayan wannan wata fitinarsu da suka fuddo ɗan shi'a yawancinsu za ga suna da sunayen malamai wanda kuma sun yi kama da na malaman musulunci kaga suna da ibnu jarir tabari nasu eh in aka ce ma ibnu jarir tabari ya tafi akan wannan misala ne haka yi tunanin ibnu jarir tabari na kirki to suna da nasu jabbi yawanci malaman nan wallahi suna da nasu da aka ji an ce jabir ibnu fulan al-ju'fi wannan rikakken dan shi'a ne akwai kuma jabir al-ju'fi shi kuma wannan ahlus sunna ne suna da wannan asani da kawai su shirya asani na ƙarya kawai wani wani rikakken dan shi'a ne amma kuma shine ya rawaito wannan abu sai kai tunani kai da ka karanta kai yawa wannan isnada amma mai kyau ne gashi da su malik a ciki amma kuma a ce wannan magana kalle abin nan mai karhi ne to sai daga bayan kai bincike ka leka cikin tarajum irin su takaribu tazib sai ga cewa mutanen guda biyu ne akwai dan shi'a akwai kuma na kirki yawwara sai zaman to abin ya fita daga ka fita daga matsalar shi to yanzu shi a gaskiya akidunsu suna da matsala suna da matsala wani wanda aka bai abin alfa ne shine ba za a ce ba ta fidda shi daga musulunci amma wanda ya fahimci abin da kyau da kuma abubuwan da suke gudana cikinta ya san cewa ba abin kirki bane na ga cewa irin su alhassan ibn ali ibn abi talib da sauransu al'ima al'ima dinnan guda goma sha biyu wanda su suka bai wa imma dinnan ba wai wanda musulunci bane ba su kuma su suna ganin cewa sahabbai kusan kashi 99 cikin 100 daga sun yi ridda saboda wanda su yi ridda ba a wajensu su su wuce ba fara ba su kai ba 20 ba cikin sabai na ma'aiki sama da 100 abu zura tarra zai ce sabai na ma'aiki sama da 100 ne to yanzu an ce mutum 20 ne kaɗai wanda suka tabbata akan musulunci mun gane da kyau akwai maganganu da dama wanda za a ga cewa 'yan shi'a inda ya har mutum yana da wannan aƙidar inda ya fahimci abin da yake ba wai a duhu aka ba shi ita ba ya fita daga musulunci a giduna suna da kai matsala sosai game da musulunci to alhadithu thani wal arba'un an anas radiyallahu anhu hadisi na karshe a wannan littafi namu mai albarka an amso shi daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na da littafi wanda yayi akan akan wato nasiha ga ga mutanen Iraq in shi'a na Iraq mun ga da cewa da Dr. Sani Umar Rijal Lemu Allah kara mai lafiya ya mai sharhi ya mai sharhi littafin Bugatul Mushtaq ila ma'rifati me yake ce mai tofatul wannan ta ila ahli Iraq da sauran na dai manta karshen shi amma littafi ne cikin sufuli da mai kyau in ka karanta shi zaka fa'idantu ka san kuma aqidar shi'a Bugatul Mushtaqi na na na na Dr. Sani littafi ne mai kyau kusan nan da shekara sha wani abu ya fitar da shi wala yana da yana da kyau sosai in mutum ya karanta shi wannan zai zai san aqidu na sha ba aqidar mutanen kirki bace mun gane da kyau hadisi na 42 a cikin wannan littafi an amso shi daga Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi Anas bin Malik yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa Ƙwala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yabna Adam, ya kai ɗan Adam, innaka ma da autani wa rajautani, innaka haƙiƙa kai ma da autani a duk lokacin da ka roƙe ni, wa rajautani duk lokacin da ka ƙaunaci samun alkhairi a wajena, ka ƙaunaci samun rahama a wajena, gafartu laka. Ni kuma zan gafarta maka alama kana minka. akan dukkan abin da ya gangaro min daga wajenka mai kyau wala ubali bana kula ba zan kula ba lokacin da kai roƙe ni akan cewa a matsayina na nine mai akwai nine mai bayarwa ka roƙe ni to zan ɗoka in baka abin da ka roƙe ni ba zan kallace ba wato abin da zaka bani shi na addu'an nan ba zan kallace shi ba da yawa ne ko kaɗan zaka yi wannan bana kallon wannan iya abin da Allah yake kallo imanin bawa da kuma yakininsa lokacin da yake addu'a. Za a ga mutum ya yi addu'a bai huce minti biyar yana addu'a ba, Allah ta baraka wa ta'ala biya mashi bukatarsa. Saboda wannan addu'ar da yi ta ya yi ta ne yana da yakinin cewa Allah shi ne mai akwai shi ne mai bada kuma shi ne mai biyan bukata. Ya yarda da haka baya shakka. Ga wani shi kuma ya kwana ko tsikit bai yi ba. Yana roƙon Allah, amma kuma saboda shi ganin shi, iya wahalar ka shi ne iya samun ka a wajen Allah. shi yana ganin cewa don mutumin da ya kwashi-kwashi bayan da zai Allah ya bashi sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi saboda ya yi wa Allah ta'ala mummunar fahimta mun gane da kyau shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce innaka ma da autani wannan ma ma ce masdariya ma'ana innaka muddata du'a'i duk lokacin da kake raye ni warjautani muddata raja'ika iyaya a duk lokacin da kai kaunar samun alkhairi daga wajena gafartu laka alama kana minka ni kuma zan gafarta maka akan duk abubuwan da suka kasance a wajenka wala ubali bana kula da wani girman laifin da ka aikata a matsayina na gafurur rahimun kace in gafarta maka ba zan kallaci ba iya lokacin da ka bata wajen neman gafara a wajena da kuma girman laifin da kake so in gafarta maka in dai bawa yana da yaƙini akan cewa Allah shine mai amsa ko to Allah zai amsa mishi ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati wa alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilillahi ku roki Allah tabaaraka wa ta'ala alhali ku kuna masu sakankan cewa kuna masu yaƙinin cewa Allah tabaaraka wa ta'ala zai amsa muku roƙonku sanda cewa haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala baya amsa addu'a daga zuciyar mutumin da yake rafkananne ne idan zaman to mutum bai ma damu da abin da yake yana addu'a amma kuma shi ba wai addu'ar bace a gaban shi waɗansu tunanin shi ne kare tunanin Allah zai amsa mishi na goma zara salma ke cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu da'awtu falam ara yustajabu li ce ce nayi addu'a nayi addu'a kuma amma dai shiru hal yanzu ce wani a kama da addu'a ce haba wani in za ka gaya adda tun ba a heka ba muke adda kawai dai shi ke mun barwa Allah dai lamarin shi amma dai mun za a da almanin mun gaji da ita mun bari ba za a amsa maka ba ta yi wa Allah mummunar fahimta shi yasa addu'a in za ka yi ta ka yi ta da zuciya mai kyau ya zamanto kana da yaƙina akan roƙon da kai Allah ya amsa kawai lokaci ake jira amma ya zamanto kana addu'a kai ma kanka baka yadda ba da addu'ar ka ce to sai mun samu wani akwai malam gobe da nisa shi ya kamata mu je wajen shi ba ga yadda ya kamata a yi ai don wani wanda zai maka addu'a ta yaka ne zai ba wai shi ba ne mai addu'a ta yaka ne zai to ya za a yi kai ka ce ka sa maka addu'a kuma ka barci ba ga bukatar abu ka ɗako yan bare masu maka aiki a gona kai kuma ka zo kwanta a daji ka yi barci ayin ka je ka yan bare malaunan kowa ta kan shi yake bayan da za a ni in ce a wancan kai wai babare ma baka dauko muka zo kana wasa in yanke ne ma aka yi la'alla in a gaban ka ne za a hita kashewa ciyawa da sauransu da kyau in aka yanke gashi dai kai kana tunanin cewa an yanke ba za su cuce gaba ko manoman wani ba sai ya gama maka ba aiki ana ruwa ciyawa ta dashi in kana nan ba za a maka irin wannan noman ba amma ka zo ka kwanta a jina wai kai daɗi kake ji min yanke da su jika talatin za su nome mai ta sun ce mun jibi in je na in gani in dai suka gama yau gobe aka yi rato jibi in kaje ka ciyawa tana nan inda take kuma bai yanda za su dawo su maka aiki sai ka ɗauke su shi yasa in ka ce wani muna bar addu'a ta yabu cikin addu'a dama ta kace a ta yabu da addu'a ba za ka ce mun addu'a ba a ta yabu da addu'a ko kenan kai kai ne mai abin sai ka kama jiki yabna adam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kai dan adam law balagat zunubuka ananas samai da a ce zunubanka wajen yawa sun kai tsolo ko kuwar sama sun mastaghfarta ne sannan kuma ka nemi gafarata ka nemi in gafarta maka wannan laifuffukan da ka aikata ghafartu laka wato zan gafarta maka ko shakka babu wato duk lokacin da bawa ya aikata laifi to kada ya ga girman wannan laifi ne ya ga girman Allah ta'azama ni zambi falan ma karantuhu bi afyuka kana afuka azam wato wani mawaki yake cewa ta'azama ni zambi laifuffuka na laifi na naga girman shi to amma lokacin da na hada shi da rangomanka sai na ga rangoman naka a azama yafi yafi zunubin na girma duk lokacin da bawa ya kallaci cewa shi mai laifi ne mai yawa ba laifin da ya fi ƙarfin Allah ya gafarta shi wani mutum ya kashe mutum 99 hadisun yana farko-farkar ya dusali ne hadisun abu hurera ne wanda yana cikin bukhari da musulun a hadisun abu sa'idin al-hudu ya kashe mutum 99 fasa'ala an a'alami ahlil ardi ce yana so a nuna mashi malamin da ya fi kowane malami sani a duniya saboda ya je mai fatawa ya ji fadulla ala rahibin sai aka nuna mashi wani kasuwar kuma mai ibada aka ce in dai babban malami kake so a duniya a yanzu sai ka je wajen mai ibada wani shi saboda ilimin shi ma shi bai yarda ma ya zauna a cikin mutane can cikin daji yake yayi sauma'a yana da asumiya wanda yake bautar Allah a cikinta iga ne tafi kawai rabon da ya sun jaza mishi yaje yace mai innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa halaw min tawbatin ce akar maka Allah fatawa na zo ne ina da tambaya ce to ina jinka ce mutum ɗari ba ɗaya ne ya kashi ce kuma yanzu abubuwan da ya aikata baya jin daɗinsa shin ya yi roƙi Allah ya Allah ya gafarta shi sai tashi tashi tashi tashi sai ka kashe mutum ɗari ba ɗaya kuma ka rika zance Allah ya gafarta maka mu ma da mu kashe ba kuwa yanzu muna ta kokowa akan cewa mu samu gafarar Allah ka zo ka ce ba zai gafarta maka ba yana faɗa mishi aka yi ce ikon Allah ce to shi kenan kawai sai ya kashe shi ya cika ɗari ya ce dan lissafin ya fi daɗi ya kashe ɗari ya kashe shi ya cika ɗari yake na baya ya dawo yake tambaya kuma a nuna mishi malam aka ce ina wancan ya ce na kashe shi na ga mishi aiki suka ce to abin da aka bai ƙari da kuma yanzu sai aka nuna mishi kuma wanda shi kuma a cikin gari yake malami ne ya ce to sai dai gaje ka yi wa wani tambaya amma dai tun da dai ka kashe mai ibada wani ai aikin haka mai yawa ne yanzu ya je tambaye shi ya ce inna hu qatala mi'ata nafsin fa hal lahu min tawbatin mutum ɗari ya kashe to yaya idan ya tuba Allah zai amsa mishi ce la ilaha ya ce wa man yahulu bayna tawbati wa bayna abdi wa zai iya shafa kanci a tsakankanin bawa da tuba ai ko mutum dubu ka kashe kana muna da yakinin cewa Allah zai gafarta maka yace eh malam yace kwarai kwa ba mutum ɗari ba wannan mutum ɗari ai kai naka karamin alhaki ne wannan kai tsaye ma Allah zai gafarta maka ce na gode mala ce amma yanzu abin da nake so da kai ai kayi nadama kan abin da kai aikata ce na yi nadama ce to he kasa ta he gari kaza ka je ka can akwai mutanen kirke suna bauta wa Allah fa abudillah ma'ahu ka bauta Allah tare da su ya kama hanya ya fita bai isa ba can Allah ya amshi da shi yanzu shi kenan lokacin da ya rasu mala'ikan da suka rako malakul mauti bangare guda biyu akwai mala'ikatul azabi akwai mala'ikatul rahama saboda idan malakul mauti ya amshi rai to shi ba shi yake dakon shi ya tafi da shi ba mala'ikan da suka rako shi su suke tafiya da shi to yanzu kowane bangare ya suka ja su mala'ikatul azabi suka ce a ba mu shi tun daga nan mu har da da mu shi ko da shi mala'ikatul rahama suka ce akan me za a ba ku shi ja'a ta'ibul muqbilan bi qabli bi qalbi ila la kuma ku ce ku amshe shi aka yi ta fama shi kenan sai ga wani mala'ika ya zo wucewa akan siffa ta ɗan adam suka ce to wannan musaka shi a mazan shi ne alkali din yanda ya hukunta min yadda da shi to ga shi dai gata malam wannan bawan Allah ne wanda su hujjar masu mala'ikan azaba suka ce lami amal khairan qablu bai aikata wani aiki na alheri ba ya kawo zuciyar shi ce mai kyau ya fito zai tafi garin masu kyau a can kuma za a fara aiki ba shi da komai na hasanat su kuma mala'ikan rahama suna ganin cewa wannan fitowar da yi zuciya shi mai kyau ba za su bari ba a bar shi a bar shi a hannun mala'ikan azaba kowanne sai ya shimfiɗa hirar shi ya ce to shi kenan ƙi su ma bai na kuma sai yanzu abin da nake so ku auna mu gani a sa zari a auna daga ƙasar da ya fito zauwa nan da kuma nan zuwa ƙasar da ya tafi wanne ya fi tsawo idan daga kasar da ya fito ya fi kusa to na yan kasar ne kasar mutanen banza kenan ko to hada shi da mutanen banza in kuma kasar da zai tafi yayi nisa yayi kusa da ita to hada shi da mutanen kirki kenan yana faɗa haka sai Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga kasa yace ke ta mutanen kirki kusanto ke kuma ta mutanen banza ja da baya da aka zo aka auna tsakanin tsakanin ƙasa ta kirki da ƙasa ta banza sai suka zo daidai bambancin su ƙasa ta kirki ta fi ta banza kusanci da haka ɗani ɗaya ɗani ɗaya shi ma ƙirjin shi ne ya faɗa cikin ɗanyen ɗani ɗaya eh tukajin da gafiran Allah take da a ce ma yana ga in ya ɗanyi wata wata da a hanya zai mutu ko a can garin ba to amma saboda Allah ya nuface shi da rahama kuma yana da niyya mai kyau sai Allah ya amshi ran shi a irin wannan guri yabna adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khadaya innaka haqiqa ne kai law ataitani da a ce zaka zo mun bi qurabil ardi da cike da duniya khadaya da kusakurai thumma laqitani la tushriku bi shay'an sannan kuma ka hadu da ni baka hada bautar wani da ni ka hadu da ni babu shirka cikin wannan laifuffukan da ka aikata dan ayyukan naka irin maja maja ce ka aikata kaza ka kantsame wani ka yi kaza ka yi kaza cikin ayyukan babu shirka Allah tabaraka wa ta'ala ce la'ataituka bi qurabiha maghfiratan lalle da na je maka da cikin duniya da gafara ni ma da na gafarta maka laifuffukanka shi yasa duk laifin da bawa ya haɗu da Allah da shi in dai ba shirka ba ce wala kada mutum ya ci alwashin cewa wani ana nan ana wuta ana shan kashi mutum ya mutu a gidan jiya ba a ce mishi yana na yana shan kashi a cikin wuta ya cancanci Allah ta'ala mai ba, amma ba lalle bane kuma Allah ya mishi ba. zai iya yiwa Allah ya ga wani aikinsa na alheri ta dalilin wannan aikin na alheri ya gafarta mishi wane ya mutu yana riba riba laifi ne mai girma ko to ba shi yake nuna akan kuma ka ce wane in dai ba gan shi ba a wuta to baka tahi bane eh amma in dai zaka kai ziyara gidan wuta shi zaka fara tsinkaya ba haka na. amma in mutun ya mutu yana shirka to wannan kowa ya mishi ɗaya ba zai shiga aljanna ba eh kowa ya mishi ɗaya ba zai shiga aljanna ba wannan kana da garanti akan cewa duk wanda ya mutu yana shirka ba dan aljanna bane amma duk wanda ya mutu yana aikata laifi babba cikin kaba'irul zunub ba ka da garantin cewa ba dan aljanna bane mun gane da kyau mu dinga kiyayewa harshen mu dan kana karatu kana kaza kana kaza ba shi yake nuni kuma akan ka saki harshe ba akan waɗanda suke ahlul kaba'ir bane ka ce ai wani din suna wuta khaliduna fiha abadan ba ka ce ma khalidina irin na mutane zai ka ce khaliduna fiha abadan din sun sun dawo ba a cikin ta har abada sai ka kare kuma daga ƙarshe kai ma a samu wata ayar kuma da za ta kora ka a to ɗaya mana ai ma yake alaihi salatu wassalam yace la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddata alaihi illa yakun sahibu kadhalika lokacin da mutum ya jefa dan uwan shi da fasiki yace fasikin banza fasikin wahi ko yace mishi kafiri in dai shi ba fasikin bane ko ba kafirin bane to kan shi za ta dawo eh ramin ke za a gina shi gajeri in ka tashi za ka yi magana ka san iya magana da za ka yi la'alla wannan magana ɗin da za ka jefa ta kan wani naka bai cancance ta ba to ita kuma za ta tafi ba iska a dole ta ga inda ta dace da ta dawo sai ta dawo kan mai ita wannan hadisi al'imamu tirmidhi ya rawaito shi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce abinda muka yi daidai allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana a al'imamun nawawi da ibn salah a babban malami na musulunci a shahar zuri ibn salah abu amur abdurrahman ibn salah asalin wannan littafin nashi ne an gane da kyau hadisan da imamun nawawi ya kawo ciki ba su da yawa tun daga na ɗaya zuwa wajen na ashirin da wani abu duka na ibn salah ne amma kaga ake ce mai al'arbu'unin nawawiyya to ibn salah malami ne na hadisi bangaren mustalawul hadisi ilmul hadisi dirayatan to shi ya kawo waɗannan hadisan to shi imamun nawawi sai zaman to takmila ne mai to amma sai fi shahara da cewa littafin imamun nawawi ko ba nashi bane duka yawwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ga baki ɗayansu da shi abu abdurrahman din da shi imamun nawawi din dukkaninsu allah tabaraka wa ta'ala ya haska kabarinsu allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata makwancinsu allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu kusakuransu mu waɗanda suka karantar da mu zuwa har sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu allah ya ji kansu allah ya rahamshe su allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka makwancinsu mu kuma idan tamu ta zo Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika